أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 29 ga watan rabi'il awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan tara na shekara 2025 miladiya alhamdulillah kamar yadda muka saba karatun wannan littafin da albarka littafin risala risala ta abi zaid bin qirawani littafi da yake bayani akan fiqhu ta mazhabin ta imam malik bin anas Allah kara masa yarda littafi da yake karantar da mu al'amuran addinin mu shari'o'i na addinin musulunci da mazhabar imam malik bin anas Allah kara masa yarda har yanzu dai muna cikin wannan babi dogo babi da yake bayani aure da abin da ya shafi aure da sauransu a darasin baya mun karanci wasu hukumce-hukumce na zamantakewa aure irin su ila'i irin su zihari irin su li'ani wancan sati mi darasi a kan li'ani mai ake cewa li'ani kuma ya ake a kansa insha Allah yau za mu tashi akan wani sabon darasi shi ma kuma akan kul'i mana zai mana bayani akan kul'i yau wannan shine darasi na 67 insha Allah za mu tafi eh walil mar'ati an taftadiya min zawjiha nan ne ko aha nan ne za ta tashi ko walil mar'ati an taftadiya min zawjiha bi sadaqiha adiba a gani shafi na nawa ne a ba da shafi katrobayin disect shekara ta nawa ƙasa ko sama ba ku sa alama ba kenan layi na hudu da ƙasa katrobayin disect layi na hudu da ƙasa to kwa gani walil mar'ati an gani daud kwa gani to mu sheko walil mar'ati an tabtadiya min zawjiha bisadaqiha aw aqalla aw aksara idza lam yakun an dararin biha fa in kana an dararin biha raja'at bima a'atatuhu wa lazimahu al-khulu'u wal khulu'u dalaqatun la raja'ata fiha illa bi nikahin jadidin birdaha kwa gani ko to yanzu kuma wannan gaba da za a tashi an gama bayani akan li'ani wata sati bayani ne akan li'ani mun ji yanda li'ani yake da hukunci to yanzu kuma wani sabon hukunci ne shi kuma wannan hukuncin hukuncin hul'i wani abu ne da ake ma hul'i a shari'ar musulunci shi kuma shi ma yana faruwa tsakanin mata da miji me hul'i ma'ana shine mace ta fanshi kanta daga wajen mijinta amma akwai shari'a shine malam zan zai mana bayani a nace walil mar'ati ya halatta ga mace baliga mai hankali kamalalla an tabtadiya ta fanshi kanta muka ce fashi wasan 14 ne shekara ta hudu da ƙasa 97 97 kai to 97 eh da ƙasa ta hudu da ƙasa an tabtadiya shine ta fanshi kanta ma'ana shine ta yi hul'i ta yi hul'i min zaujiha daga mijinta shi ma mijin idan ya kasance baligi ne mai hankali ba yaro ba kuma ba mahaukaci ba in yana cikin wannan halin to bai halatta ba ko kaɗan shi ne a zahiri kenan haramun bi sadaki ha ma'ana ta bayar da dukkan sadaki da aka bata au aƙallin ko kuma a ta bada ƙasa in ya ta bada ƙasa da abin da take da shi au aksara ko in ta ga dama kuma tana iya bada sama da haka ma duk ba laifi bane ba duk ya halatta amma iza lam yakun idan wannan abu da ya kasance ya sanya ta zata fanshi kanta ko zata yi hul'i bai kasance ya an dararin jiha ba cutar da ita ne ake ba eh cutar da ita ne yake to babu zancen hul'i nan karfi da yashi ne ma za a raba mashi ma'ana hukunci ne zai amfani a kansa misali bai kasance mijin baya ciyar da ita ya tawaye mata wajen ciyarwa yana barin su cikin yunwa baya ba sai masu suke buge bai sai kama kame to in wannan ne ya sanya mace ta nemi kul'i to babu zancen kul'i a nan a ko ya gyara ko doka ta yi aiki a kansa a raba mishi matan shi ko kuma a'a yana wahaltar da ita yana azabtar da ita yana cutar da ita ba ma ki dukanta yake ba ma ki walakanta da ita ba ma ma ki yana sanya ta wani aiki wanda bai dace ba mai karfi wanda ya fi karfinta dalilin haka ta kuna ta ce a bata so ta yi sake ta ta abin sai sake ba haidai ta mayar mishi da sadaki aka zo wajen shari'a idan aka bincika aka gane cewa cutar da ita ne yake to babu zantar tafiyar mishi a shari'a ce zaka yi aiki a ga hukunci ne za a yi masa ya gyara ko kuma shari'a ta yi hukunci a kansa a nan sai ta faɗi duk laifin da yake mata da abubuwa da sauransu sai a ja kunnensa sai ka gyara in ya dawo ya ji tsoron Allah ya gyara yana ciyar da su yana kulawa da su baya walakantar da ita baya dukanta baya kaza da sauransu to shi kenan magana ta zuce dama wannan dalilan da ya sanya ta cikin nema a a sai ya ci gaba da wannan to yanzu kuma shi ma sai a duba shi ya sanya inda Allah subhanahu wataala ga cewa can a cikin alqur'ani da Allah subhanahu wataala ke jan hankalin maza yace ku ji tsoron amana ce muka ba ku ta matan nan in ka ga kai kana da karfi kafi ta karfi kafi ta kaza kake cutar da ita to ka sani kai ma fa akwai sama da kai malam babu su yake ce baban ma da babansa in a nan duniya kai kana ka cutar da ita har aka haka yi ba a gano ba ko ta yi haƙuri ta kyale to ka jira kai gobe kiyama ko Allah da ya halicce ku Allah da ya baka amana ya sani ta to sai ya huda mata haƙƙi insha Allah wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayata mu ji tsoron kada mu kasance daga cikin muflisai shine muflisi ya tambaye manzo Allah ce kun san kowa ya muflisi suka ce ai wanda bai da asi wanda bai wanda bai da titi diki ma'ana talaka to manzo Allah ce ba shi ake nufi da muflisi ba muflisi shine mutumin da zai je ranar tashin alkiyama ba wai malalaci bane ba a'a yayi sallah mai kyau yayi azumi mai kyau yayi zakka mai kyau yayi duk abin da ya kamata mai kyau sada zumunci da komai gashi ya zo da lada saboda haka duk aiki na da'ar Allah duka yayi su kuma masu kyau kuma duk sun karbu an ba shi lada amma ya ji alkiyama ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya sa an daki wani ya ma wancan kazafi ya ma wancan yarfe shi yana ganin wannan kenan ashe dan kana bautar Allah kuma ka zalunci bayan Allah wannan kuma ba imani bane shi ba yace to haƙoƙin wannan bayan Allah da ka cuta to su ne za a fitar me za a yi kwasan ladan nan naka na sallar mai kyau azumi zakka sadaka waye da sauransu su da za a nuna kwasuwa ne manzo Allah ce ana mika ma wani a mika wancan abiya shi wancan ma abiya shi ka zagi wancan abiya shi ka ci mutunci wancan abiya shi ka sa ma ka ma wancan kazafi abiya shi ka kai wancan kaso a banza abiya shi wancan ka ma wancan yarfe duka in kai manaja ne ka cuci na kasa da kai dukkan waɗannan abubuwa duk sai an fitar musu da haƙoƙinsu sai a tayi wa gari kawai ladan ya kare duk an biya shi ladan naka ya tafi al'ana kaga ayo Allah ba bai karba ba an karba kai kuma an karba amma ne haƙoƙin bayan Allah da Allah faɗa wallahi mutane muna wasa da haƙƙin zalunci wallahi abin hadisi ne kudusi Allah da kanshi yace inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman Allah ce wallahi ya ku bayi ni kaina ni kaina ubangijinku mahalicinku na haramta ma kaina zalunci kuma bayan na haramta shi kuma na sanya ce zama a tsakaninku haramun ne zalunci fala tu zalamu Allah ce kada ku bayi kada ku zalunci duk abin da ake kiyaye haƙƙin bayin Allah wallahi baban wutar wani bawan Allah ne kawai can zaka tsokala kawai maka Allah ya sake Allah ku damu haƙƙina wallahi kaga al'amuran sun dabarbar akwai wani bawan Allah cikin tabi'ai yake manzo Allah bai gan shi ba amma ya faɗa wa sai zai na umar ya ce akwai wani bawan Allah ana ce mashi ɗoye sun ƙarni mutum ne ce wani bawan Allah ne mai ɗa'a mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa mai bautar Allah ya ce dira da kuwa haɗa da shi ya ce ka nemi maka addu'a ka diba fa sahabi amma manzo Allah ke ba shi labarin tabi'i haka ko bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu Abubakar ya hau ya rasu Umar ya hau sai a zamanin Umar wata rana sun je aka yi katari da shi kace yace kai na uwais alqarni yace eh yace to baka wuce sai ka mun addu'a yace ya halifar mu'minin da kai inna yace bai ba shi labari yace manzon Allah ya bani labarin sallallahu alaihi wasallam shi ne manzo Allah ke cewa wallahi ku sani daga cikin bayan Allah akwai wada idan kuka suka ma Allah rantsuwa su in suka tashi abu su ba roƙon Allah suke ba rantsuwa suke wa Allah kuma sai Allah ya barantar da su kada ka ga mutane haka nan wallahi kamar wani yana nan kana ganin shi kamar ba kuwa ba wallahi shi ko babban matsayi yake yafi yafi shugaban kasar ku abu matsayi yafi shugaban kasar Amurka tunda shi direct matsalar wani shi ne yake da ya faɗa abu su rantsuwa ba wai su zancen roƙon Allah ya muka zaba a'a su ko su rantsuwa ne suka ba Allah rantsuwa to sai Allah ya barantar da su manzo Allah sai ya buga misali yace barra'u bin azib yana daga cikin su wani sahabi manzo Allah ce barra'u bin azib yana cikin su ha kuma ta kasance barra'u bin azib nan wata rana aka yi akwai wata baiwa Allah mai kuɗi kafira ce a cikin garin Makka ana ce mata salasa ta bin mihsan ne ko menene sulala sulala ina ji ake cikin na dan sha'aba sunan ta na ji sulala ta bin wani wata mai kuɗi ce kafira tana da 'ya'ya guda uku kasan kuma yadda 'ya'yan masu kuɗi da ake shinsu da sauransu ta turo yaƙi a yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kafirai suka yi tunturu da yaƙi yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo wajen yaƙin anan wannan bawan Allah bara azab bai kashe mata ƴaƴan nan duka guda uku labari ya kai mata cewa ai ƴaƴanta sun mutu kuma ga wanda take ita kuma ta dau alwashi in dai kuɗi tace ta kashe wannan bawan Allah in dai kuɗi zai amfani kuɗi yana da mahimmanci to za ta nuna mace da kuma sai ta yi hayar mayaka da dawakai aka ba su kayan yaƙi da komi suka tunkari madina amma ba su isa madina ba sai suka je wani kwari mai tsauni da duwatsu suka ɓoye a wurin sai aka tura wani wasu mutane tsararru kamar mutum uku haka suka wuce wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mutanen garin su gabaki daya suna son musulunci suna so su musulunta suna so su karbi musulunci gabaki daya amma suna son akwai wani bawan Allah da sai yana ce mishi barra bin azi shi mutanen garin suna son shi suna so ya je ya karkarantar da su ya ba su ilimi da sauransu manzo Allah ya tawaga wajen mutum goma da shi ya sa ya ba su ta suje ya karantar da su ya musuluntar da su da sauransu a shirya shi ne suka yaudara ce aka taho sai da suka zo daidan kwankwarin daidan zuwa aka shiga tsakiyar abin kenan kafiran waɗancan mayaka suna ta abubuwa kawai suna zuwa gurin kawai sai suka yi sai suka tarwatse suka bar su a lokacin ka gano a shafiye shi insu ne aka yi jeje insu ne aka yi ni suka yi su mata suka dan samu suka hau kan dutse suka dan kare kansu to aka shiga hartabu su harbo a harba su harbo a harba su harbo a harba a haka a kashe wannan a kashe wannan a kashe wannan duka har sai saura wasu 'yan tsiraru kadai daga cikin mutanen bala'i ya kai bala'i yamma ta kusa ana yi ta fama abincin safe su waɗancan arna kafirai suka ce kai ku tsaya gidan ku sauwa kama kan mu duka ba ku muke nufi ba mu mutum ɗaya kawai muke son kanshi muke so mu in ko in ko ba mu kanshi kawai in ko ba mu shi shikenan mu kace mu dauki kansa shikenan mu mission ce aka ba mu waye suka ce bara'u bin azab kawai kanshi ne muke so wacce kafira ta guri kaza ta ce mu kai mata kanshi saboda haka dan a takaita wannan fada a takaita kashe-kashe in ko ba mu wannan guda in kawai shikenan sauran ku sai ku tafiya ku to kaga mummune masu imani suka ce ina ai ba za ku samu kanshi ba sai in kun karar da mu gaba ki daya kun ga imani mu'mini baya ba da dan uwan shi in kun ga in ko doke shi to sai in kun rasa mu gaba ki daya shi kuma anan bara'u bil azab yace musu yace wallahi na muku rantsuwa da Allah kafiri bai isa ya taba kan nan ba shi kuma abin da ya faɗa musu yace ina muku rantsuwa da Allah kafiri bai isa ya taba kaina ba bawan Allah kaga ba wace ba Allah ka kare kafiri ke da na rantsi da Allah kafiri bai isa ya taba kaina ba aka shiga kuma gwagwarmaya karshe ku dukan sai da saka shi har bara mu saka shi aka harbo kibiya ta same su duka suka kashe su yanzu sun yi nasara mi suke so yanzu kan barra'u suke so kafin ka ce mi su tattaro su zo kawai sai wani duhu ya taso na kudan zumuwa kawai sai zo ya rufe gawarin barra'u kudan zuma kawai ya zo rufe gawar gaba daya ga ta akwari suna kallon ta suka yi suka yi suka yi su taɓa wannan gawar ina ƙudan zuma wa ƙasa bala'i kowa ya zo sai dai ku zuwa da gudu ƙarshe suka ce to ai tun da ƙudan zuma ne ko ya ce ai ƙudan zuma duk inda dare ya yi ai tashi zai tafi suka ce sau kuma gefe guda suka je suka ce to a ɗora abinci ma kawai mutum abin muna nan magarba in ta yi sau saboda haka ƙiran zumin ya tashi saboda sun zo su ɗauki gawar ƙudan zuma magariba tana shigowa tana tunkarowa kawai su macen sai allah haɗu wani yin hadari jidididi kawai hadari ya yi baƙin ƙirar kafin ka ce mi ƙudan zuma yana tafiya kuma hadari shi kuma saki ruwa kafin ka ce mi gawar na ruwa ya tafi da ita sam allah ya mushi alkawari kuma bai taɓa ba gawar masu kan nemi ta rasa ruwa ya tafi da wannan shi sa manzon Allah ce yana daga cikin bayin Allah na bara'u na ce suna da su a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayin Allah ne wanda ba duniya suka sa a gaba kai kana ganin su kamar ba kowa bane ba su kuma alakar da suke gani da ubangiji wallahi sun fi gaban kasar ka don su su da rabbus samawati wal ardi suke shi sanya a rayuwa wallahi ni ta ka tsantsan kada ka ga wani mutum ɗan kaga kare na shi ko kai a shugabansa ne sufiriyarsa ne wannan wane da kaza in nan in haƙƙin bayan Allah ka tada wannan ɗan ƙanƙanan abin da kare na zaka taɓa wallahi duk sai ka ga al'amuran suna rikicewa kaga can an turo maka audit can an ce kaza ne can kana cikin wannan wani bala'i ne zauna ka taɓa bayan Allah kenan saboda haka haƙƙoƙin bayan Allah ka taɓa in kana so aiki kake kawai wallahi ka kiyaye haƙƙin bayan Allah na ƙasa da kai musamman ma na ƙasa da kai kadiba hadisin manzo Allah ce idan ma suhuri kai na bawan Allah mai mutum ya maka aiki yace ka ba biya mutum kafin shi gungun shi wannan ya bushe kula da haɗi to da yawa mazaje suna nan a cikin gidaje wallahi suna cutar da iyalansu musamman a wani lokacin su abin ya lalace da yawa maza sun barwa mata sun sakarwa mata tarbiyya sun sakarwa ba ciyarwa ba kula da ayyukan sanin amana ce wallahi gobe kiyama sai Allah tambaye ku amana ka je ka karbo ta amana wajibi ne ciyar da ita lafiyar ta kulawa da ita tarbiyyar ta karantar wata da sauransu amma mutum sai kawai ya watsar da waɗannan abubuwa mace ita take kama kanta ita ta kuma a hakan kuma mutum ya dinga zargin ta yana mata wani abubuwa to me yasa ka sauke na wani Allah ya maka ba ko kuma kaga wani yana walakanta yar mutane don tana nesa da iyayen sun tafi wani wuri ko kuma a cin mana ba a ba a ko kuma wani shi yana da wadatar ya je ya ma iyayen tetuwa a wani ta kai karan ma sai a kawar su mota kai kana ga nasara ne ba nasara ne ka ji tsoron Allah kamun Allah shi sanya wallahi mazaje mu yi tsoron Allah amana ce Allah dora mata ƴaƴanmu ku anfusakum wa ahalikum nara mu kare kawunanmu da iyalanmu daga wuta kada ka ci haƙƙin ƴaƴanka kada ka ci haƙƙin iyalanka ka kula da su in kana ga kai ka danne ba a sani ba kuma kana zalunta su to ka sani ubangi rabbi samad yana gani kuma sai fitar da haƙƙi Allah kare mu to saboda haka wajibi ne anan malamai suka ce idan mace ta kasance a cikin irin wannan hali cutar da ita ake yi ya sanya ta nemi saki to wancan sakin dama a ayyan manzon Allah ce idan mace ta nemi saki ba tare da wani laifi ba to Allah zai tsine mata to a anan dalili dan yana cutar da ita yana walakanta ta yana gallaza mata ba ciyarwa ba kulawa ba kaza ba ba ba ba ta yawa har ya sanya ta nema saki to ba ta cikin wancan tsinewa na biyu sai kuma ka ga mutum ya rike ce a dangama ke gallaza mata dan mine ne dan ta ce ba ta so ta ce a sake ta in ta ce a sake ta shi kuma ya ce a biya shi shi ma duk wani nau'i ne na zalunci ka sani Allah ya sani to in an yi haka daga baya malamai suka ce sai a gano aka tamita wancan me yasa ke za sai ta yi bayani ta ce wallahi kun ji rayuwar da ke cutar da ilal ko da an ya bada malamai a shari'a da ce sai an mero shi ya miye amma wannan abu kuma a hukunta shi wani shine wannan gaba da muke tashi a kanta wani mar'ati an tafdiya min zawjiha bi sadaqiha aw aqalla aw aksara idza lam yakun an dararin biha ma'ana ta samu taifansa in kawai haka nan lafiya lau ba tuta ba tutarwa ba komi kawai ita dai shine zan zan ta dabe mata ba ita kuma tana tsoron Allah kada ci cutar da shi ta sabawa Allah Allah ya kama ta kamar irin muka faɗa muku hadisin wancan na baiwa Allah da ta zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan mu ne tace ya rasulullah mijinta wani tace tace wallahi ya rasulullah bana tuhuma shi wajen addini ko kaɗan mutum ne mai aƙi ba na tuhumar shi wajen kula da iyalansa ta ce wannan yana son iyalansa yana kula da iyalansa yana addini yana komi duk abin da Allah ce amma ta ce kawai ya rasula ina kyamar in zama kafira bayan na musulunta ina kyamar wuta in shiga wuta bayan ina musulma me ya biya ba ta ce kawai zuciyarta ita kawai son shi ɗaya ba ta yi soyayya shi ne babu a ranta kenan rashin so kuma zai sanya ka mishi abin da ba daidai ba to wannan abin kuma da yin ba daidai ta san hukuncin da Allah zai mata ta ce to ya rasulullah ka wannan abin nake tsoro saboda haka ya rasulullah sai manzon Allah ce shin zaki bai da mishi sadakin sa zaki bai da mishi gonar sa tunda a lokacin ba wani ba gona ba garka zaki bai da mishi garka sai ya rasulullah a da guje ce to me da mishi kai shi shi kuma manzon Allah ya kira shi ce wani i hakuri karbi kayan da sai je ka biya sadakin wata kenan kai ma ana kaga manzo Allah ke nuna kai ma kadda ka zauna da matar da ba ta san ka ka tilasta kai ka ce kai ka kuke mace ba ta san ka ce zaka zauna wallahi shi sun yi annan ne ake samu defect ka samu zuciyar mutum ta namiji ta tsinke tarbiyar yara ta wala ta ta daura bare ka ga namiji a walakance ba ka isa komai ka zama kakana support ma ki ballo shi kai saboda mi ka aje abin da bai san ka ba dole mutum ta tsinka maka abin ka hallaka ta ka hallaka kanka kai baka da mutunci dangin ga basu da mutunci ita kuma ka sanya tana sabon Allah ita ma kuma ta zama irin wuta amma an kace mi salamun qaulan sai ma tafi ni ma Allah ba ni rabona Allah ba ki wanda ke so ni ma Allah ba ni mai ne sauki kada ai musulunci ya hana auren ki wannan ne ake tatila a wurin da babu soyayya babu kamna sai fa idan in ya kasance a ko ta illa a'a mutumin ne da yarinya take tana so ba mutumin kware bane ba to nan kuma musulunci bai raba ba za a bata amma in dan mutumin kware ne kawai dan ba shi ne da yawa yanzu mutane suna koki akan babu an fice wannan matsayin sai mai mota sai kaza mai mai mutunci mai addini wanda zai kare rayuwar ku kuma aljanna me amfanin an tara motar an tara wane ne an tara matsayin an mutu kuma an tafi an bar su duk mu da hisabi a lahiran motar zaka je da ita gidan zaki je da shi amma kun yi imani kun bauta wa Allah kun bar ƴaƴa na ƙwarai salihai yad'u lahum suna muku addu'a shine ribar duniya ba a rubutu ba amin Allah ba sa mu dace to saboda haka anan suka ce fa in kana an darari biha idan ya kasance matan nan da ta nemi haƙinta dan cutar da ita ne yake waɗannan cutarwa ya tauye mata wajen ciyarwa wajen mutuntawa don darajtawa kuma ko kuma baya dora mata kaya wani aiki wanda ya wahalar da ita to saboda haka ba laifi in kuma haka ne malamai suka ce ko da an yi daga baya an gano to sai a milo shi a ce su ka milo wannan abu kuma ka sake ta kuma a sake ta fa in kana zalika iftida'an iftida'an nashi'an an darari biha rasha'at jimala ya ce to idan ya kasance a'a da a gano da ta nemi sakin nan a shi cutar da ita ne yake tuto ba an sake shi an ba ta ta biya shi ta yi komi sai a gano daga baya a hankali tana ma yarwar wata ta tambaye ta wancin kasan ya kika rabu da wani kaza cewa ce gida ba ku sani ba ni dai kawai na bar wa Allah Allah zai yi magani wace ne dai ta ta hadde ta samu ta bige ta tunta ta ce wallahi kin ji kin ji kin ji kin ji kin ji kin ji rayuwar da nake ciki in na je gida ma na faɗa ma ba wannan ba in na yanzu ma kawai ta ƙone ne na ita wannan yau da bayar Allah nan sai take ta faɗa ita sama ta ce ashe kun ji wacce halin da take ciki da kaza da kaza ne to sai a koma shugaba sai ya dawo a ce a nemo shi ta shi na ce raja'at bima aqadatuhu wa lazima wal khulu ma'ana sai a ce dawo da abin da ta baka kuma wa lazima al khulu kuma kullun tilasta mishi a ce to kuma dole ka sake ka ina ba za mu yi ta to wannan shine ka'ida a shari'arci to sai ce wal khulqu dalaqatan la raj'ata fiha illa bi nikahin jadid shi kuma khul'i idan aka yi khul'i tsakanin miji da mata to saki ne ba'ini ma'ana aka ce saki ba'ini sakin da babu komi ka san idan mutum haka ya saki matarsa ko wacce wacce jiki na sake ki sake daya kaga daga ran nan ta shiga idda to ana cikin kwana ɗaya kwana biyu sati ɗaya sati biyu ko ta yi jini ɗaya ma ko biyu ba ta gaji na uku ba kuna fahimta sai ji ya huce sai ce ke to wacce ya haku na dawo da ke kusa na ta dawo babu wanda ya ce a ko bawa ko mama babu wanda ya ce a mu ba mu yarda ba in dai musuluncin ake duk waɗannan abubuwa da kuka mun tashi gaji waɗannan saboda mun bar karantarwa ta musulunci ne wallahi shi yasa da muke shan wahala amma idan musulman miji ya saki matarsa tana cikin idda to babu wanda ya isa ya zo kanta shi kaɗai yake da haƙƙi har yanzu a matsayin matar shi take duk lokacin da ya ga dama sai ce ya saki ya mai duka kuma ta mai to amma in hul'i ne aka yi to lara ta ta fiha to shi ko da alal misali jini ɗaya ta yi kowaye da sauransu to ita babu zancen komi wannan damar ta fi shi lara ta ta fiha illa bi nikahin jadid yanzu sai ta gama idda sa'annan kuma yanzu sai shiga layin zawarawa wane ya fito wane ya fito wane hita darji hita zaba hita darji hita zaba in aka yarda shi to oho damu shi yi sakaki shi na ta illa bin kahin jami'i sai da aure sabo da wali da shadaki da shaidu adalai biri da ha kuma da yardarta ba tare da kuma an tilasta mata ba kada kuma iyaye su ce a dole tun da ya fito shi ya zo da wani dole shi zaki koma a'a in aka tilasta mata shi ma shari'a ba ta yarda ba sai ta gwangwaje ta zaba ta yarda da ce to shi ke na to shi ke nan sai a sake daura aure sake ta masa raki da kuma waliye da sauransu na gaba walmu'taqatu baiwa wadda aka yanta yanzu mun gama bayani akan kulli an gane yanzu kuma mun shiga wata sabuwa wani hukuncin ne sabuwa walmu'taqatu tahta al'abdi laha khiyarun lahal khiyaru an tuqima ma'ahu aw tufariqahu yanzu baiwa ce aka ‘yanta ta ta hatar abu amma tana ƙarƙashin auren bawa mana tana ƙarƙashin bawa baiwa ce da bawa suke da aure mushi da mata ta yiwu na mutum ɗaya ne ma a ta yiwu ita baiwar ta wani ce daban bawan na wani amma kusa ga yarjejeniya ko yarda kuka musu aure to ana cikin haka ita wannan baiwar sai aka ce an yanta ta kuma mijinta bawa tana ƙarƙashin shi lahan khiyar to yanzu ita tana da zaɓi yanzu musulunci ya ba ta zaɓi an tuƙima ma'ahu au tufariƙahu yanzu a ce ta ke yanzu kin zama ɗiya ba baiwa ce ba mijinku kuma bawa ne to yaya kin yarda ki zauna a ƙarƙashin bawa mijinki ko kuma a'a tun da ke ma yanzu kin samu liberty ke ma yanzu ki je ki nemi mushi wanda yake shi ma intacce eh a'a shari'a sai ba ta dama yanzu zaɓi shi ne aka ce lahal khiyaru an ba ta zaɓi an tu'ima ma'ahu ko ta zamana tare da shi au ta faru ƙunzo da ta ce a shi ma zai je nemi kuma wata baiwa ni ma daidai kai na ni ma irin na zan nema a nan malamai suka ce idan ta zaɓi kanta to a nan saki ba ba ta aure ne wajen an saki ne to sakin zai zama saki ne ba'ini ko kuma saki ne guda biyu to a nan malamai suka yi waya guda biyu idan aka ɗauki waccan hukuncin farko a nan malamai suka ce inda za a yanta mijin nata tana cikin idda to la ta ta lahu alaiha a nan to ba zai yi kome ba ya ana haɗa lakatul ba'ina domin saki ne ba'ini wani ba afko kun ji dalilin wannan sabanin in aka ɗauki wancan hukuncin to alal misali yanzu tun da an sake ta kun gane kenan yanzu aka dauke ta akan saki ne to yanzu tunda an sake ta kaga idda za ta yi ko kafin ta sai ta aure ta samu liberty ta samu mishi kai wanda yake da ba bawa ba to ana cikin haka shi ma kuma sai mai gidan shi ya ce kai ma shiga an kanta ka kaga ta cikin idda to kaga in a ka'ida ne alal misali inda tsakanin ai mun bayani inda tsakanin miji da mata da mutum ya saki matarsa tana cikin idda kawai me zai ce ya kina mai doki to amma tunda aka ce to yanzu ya zama dalakil ba'i to anan ba zai mera ta koda an sai an tashi a ciki ta ke ma ce ni ma na zama da to shikenan zo dawo a to shine malamai suka ce wannan sabani shike ne nuna in aka yi haka kenan yanzu ta zama dalakul ba'i to koda an an ɗanta shi to ba zai kore ba sai dai bari shi ma sai bayan ta gama idda yanzu kuma shi ma shiga layin zawarawa tunda yanzu kuma ne liberté da liberté ne da sauransu kun ji dalilin sabanin da aka yi na malamai da sauransu kace in hauka ne to kaga zan hukumci na gaba wa man ishtara zawjatuhu in faksaha nikahuma hukunci na gaba mutum ne ya sayi matarsa mutum ne ya sayi matar shi baiwa ce a shi suke tare da ita yanzu Allah fara shi ba shi kudi sai ta ya sayi ta yam aka mace kudin ta ya sayi ta to yaya kai ya ce ai shikenan komai ya zo daidai ko a a in ba su hani kafuma to yanzu auren ya baci idan ya mallake ta kafin an yi auren kafin a yi dukuli to fala sadaka laha babu sadaki a kanta in kuma bayan an yi dukuli mana bayan an tare to saboda haka kenan a nan in an yi dukuli to yanzu kamalar mana cikon mulkin nashi ne yanzu kenan ka zama kammalalla a tare da shi yanzu sai ci gaba da kwanta da matar shi ko baiwar shi sawa'un ta yi istibra'i ko ba ta yi istibra'i ba kamar yadda imam ibn qasim Allah kara masa da ya fada amma imam ashhab ya ce a'a in aka yi hakan ma sai an bari ta yi istibra'i ko sake dawowa wanda dan sabani ne na malamai kuma wasu malamai suka ce haka mamma inda mutum kamar ba a sayanta ne ba kyautar shi ne aka bata ko sadaka ne aka yi mata ko gadon ta yi to yanzu ne saboda haka duka hukuncin haka yi amma inda ita matar ita ce ta sayi bawa ko waninsa ko ta gadi shi ta gadi mushin ta kai to saboda haka yanzu anan babu zancen ya kusance ta aure ya ɓace mulki ya ɓace domin ita baiwa ba wannan mai ake ta ya ba ta auren bawanta kuma ba ta kwanci da bawanta a musulunci maza ya ba wannan dama kai namiji in kana da baiwa to saboda haka zaka iya kwanta da baiwarka ku aiki da ita kuma ɗa ne na halal kuma zai gade ta zai koyi amma ita mace idan tana da bawa to ba za ta aure shi ba kuma ba za ta wanta da shi ba shi wanda musulunci yana haramun ne akwai bambanci tsakanin mace da namiji yawwa ina wata an gani wa dalaqul abdi dalaqatani wa iddatul amati khayd haydatani yanzu kuma sakin bawa idan bawa ya saki matar shi to kullum shi rabin na ɗani kenan namiji yana samu yi uku amma bawa saki biyu kawai da bawa ya saki matar shi so biyu to shi kenan yanzu ta zama ba'ina ta misalce shi saɓanin ɗa shi kuma uku ne kenan a nan rabin na wannan kullum bawa rabin na ɗani kenan da bawa da wanda yake da rabin bauta da sauransu kuma a nan matar ya ce ko baiwa ce duk ɗaya ne shi saki biyu gare kawai ɗalaka ta ne da zai rabi a halin yana wanda mai aka cewa yana bawa kuma daga ba sai aka yanta shi an gane yanzu yana bawa ya mamace saki guda kenan nawa ya mishi saura daya to ana cikin haka ana cikin haka yanzu kuma sai aka ce an tashe shi samu liberty yanzu kaga ya zama dako yanzu kuma suna tare da matan shi to har yanzu a nan ka'ida malamai suka ce to ka'ida har yanzu wancan hukuncin shine yake kansa in ya kuskure ya sake ta na biyu to yanzu hukuncin wancan ya zama yanzu hukuncin babu aure tsakanin shi da ita sai ta sake wani aure wannan libertan da ya samu a tsakiya ba ta ba shi wancan farbata mishi permit ya samu wancan hukunci na da tunar da sha yana cikin birtaniya kuma ya samu wannan rabi ila ba ta an gani ba suka ce ko da haka ne to ba zai ba wa iddatul amati haidatani ita kuma baiwa iddata jini biyu ne maimakon ita kuma diya jini nawa uku to ita baiwa iddata jini biyu ne sawa'un mijinta ɗa ne ko bawa ne oho kawai inda aka sake ta to shi ne biyu zata ko kuma ta tsarki biyu mana tsarki biyu wannan shi ne abin da ya fi dace da mana tsarki ake nufi ba jini ba kenan alal misali dan mutum ya saki mata ta shiga jini ɗaya ta yi jini ɗaya ta yi jini na biyu ta shiga na uku saboda haka yana iya caya mai dota matukar ba ta yi tsarki ba wa kafaratul abdi wa kafaratul abdi kal hurri bi khilafil ma'ani al hudud wa talaq yanzu mun ji a wajen saki bawa saki biye yake a wajen idda baiwa jini biyu take ko tsarki biyu to amma ya sha bamban da wajen kafara kafarar bawa daidai take da kafarar ɗa shi ne ce wa kafaratul abdi kalhurri idan kafara ta kama bawa to daidai take da kafarar ɗa ita nan babu rage duk abin da bawa zai kafara abin da ɗa zai kafara to in bawa shi ma yi wannan abin to kafara haka ne alal misali mukaddara an ce idan mutum ya kashe wani to kafara da zai ita ce ko mutum ya karya azumi da gangan ba zai azumi sattin ba to ba a rabi yadda ɗa zai yi sattin shi ma bawa haka zai in kuma 'yantawa ne yadda ɗa zai 'yanta baiwa to haka shi ma bawa zai yanta ba za a ce ban rabi ai tunda an ce rabi na a'a wajen kafara nan kuma musulunci shari'a sai ta ban a'a nan hukuncin eh ba a rabi wajen ciyar da miskinai sattin to ba ya ce ba ce ciyar da talatin a'a shi ma daidai zai ciyar duk a nan babu ina ba ta an gane kenan mu gane bambancin a'a wajen waɗancan hukuncin hukunce an raba amma wajen kafara to babu bambanci gaba ke da bikilafin ma'anin hudud waɗala ma'ana malamai suka ce anan ita ma'anin za'id ne ma'ana saɓanin haddi da saki ma'ana idan haddi ne kama bawa to ko sake saba to wannan shi akwai bambanci amma wajen wancan to babu wancan wajen bambancin babu ina ba da gane mun karanta a baya kenan ya ƙara jaddada mana nan kenan muna tafiya kana karatu ce sai gane bambancin abu wa kullu ma wasala ila jawfin radi'i fil hawlain min al-labani fa innahu yahrum wa in massatan wahida ولا يحرم ما عرض بعد الهولين إلا ما قرب منهما كشهر ونحوه وقيل والشهرين ولو فصل قبل الهولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرجع بعد ذلك ويحرم بالوجور والصعود ومن أرجعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فهلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاه بناتها to yanzu kuma an gama waɗancan hukunce-hukunce mun gama bayanin hukuncin bawa ɓangaren aurensu ɓangaren kaza to yanzu kuma zamu shiga sabon wani hukunci shi kuma wannan yana da mahimmanci mu tsaya mu saurari shi da kyau mazanmu da mata dan da yawa ana kausawa a cikinsa sai kuma daga ba a zo a samu matsala bayan abu yayi kuma ya rikice a zo a yi ta indo ina ayi ta yanzu wannan hukunci da zamu shiga bayanin nan duka baki da mun karanto bayani ne kuma bangaren shayarwa a saurara da kyau mata musamman iyayen mata su suke wannan sakakin kawai an je gidan biki yawo yana kuka ina uwar shi ce ba ta gobar ta nan ta fita ganin kawai sai ta ɗauko shi ta dungura masa nono ba danki iya ba danki gwamna kawai shi kuma sai kama ya sha to akwai haɗari kuna ganin shi kamar wasa to haɗari ne daga lokacin da ta dungura masa ɗa ya sha nonon to an ƙare ta zama uwar shi ‘ya'yanta sun zama ‘yan uwan shi kun ga akwai haɗari shi ma ba mamaki ta so kan ana can anan kuma ko budurwa ce ta ɗauki yaro yana kuka ka ɗauki ta dungura shi ya tsotsa da ya sha shi kenan an ƙari da ta yi aure ta haifi ‘ya'ya to yanzu ‘ya'yan nan ‘ya'yan ƙannansa ne ‘yan uwan shi ne danginsa kun gane hadar to shi ne ku zaɓi mu karatun a hankali ɗaya haɗar ku shi yadda hukunci ne to Allah ashe to ku ji an samu an samu wani ba tabbas eh eh eh eh eh Allah ta ko jiyo ga zahiri hukunci ga zahiri hukunci ga zahiri kuma haka ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta je malamai kwara ne eh amma ka aje na akwai yan uwa da salon kuma shi da kamar shi da to yanzu ka ganta ta wannan yarinyar yanzu ta zama ƴar uwarka ta jini har abada har ɗakin mijinta sai ka je ka zauna har ƴan uwanta dukkan waki ɗaya sun zama nan amma kuma kanan ka ko wanka duka kuma su kuma sun halatta zama eh to ku ga shi ne to ku ga ga hukunci ga an tsaba zai to bari mu karanta ku ji eh gashi a kusa ka gani ba je ko ina ba to irin haka ne to shi kaga nashi na larura ne ma kaga rashin lafiya ne eh amma kaga anan shi kadai ne yanzu ya shiga cikin shirin ta yanzu shi wannan dan ta ne ƴan uwan ƴaƴanta duk ƴaƴan shi ne dan yake ne kun ga da yanda ƴar uwar shi ta shi uwa ɗaya uwa ɗaya haka yanzu ba take yin tsakanin da su kawai ba a wuri amma kuma ƴan uwan shi wan shi ko kanansa kuma shi kuma ba haka bane ba kai kadai ne ka shiga wannan layin cikin gidan kuma haka ne kaga alhamdulillah kai a wannan to ku ji gashi mala yace wa kullu ma wasala ila jawfin radi'i fil haulaini duk abin da ya shiga cikin cikin jariri fil haulaini a cikin shekara guda biyun nan min labani na nono fa innahu yahrumu wa in massatan to wannan nonon da ya shiga cikin yaro jariri a tsakanin interval shekara biyu daga aikwar yaro zuwa shekara biyu saboda shi ma muka kuma darasi ne yawa Allah ya faɗa mana wa bisaluhu fi amaini mun gane shekara bin nan shine ciko duk abin da ya shiga na nono cikin cikin jariri wa in masatan ku saurara ku jigon ko da tsotsa daya shi da kun ga gashi nan wa in masatan fa innahu ya harum ya haramta wannan yaron ya zama danta har abada ƴaƴanta sun haramta a gare shi har abada wa in masatan wahida kun ga kudi ba kun gani ko ko da tsotsa daya ka ce a ai so ɗaya ne tsotsa a da an tsotsa ya ɗaya ko da shi kenan an ƙari ka ga yau ka yau ka tabbatar hukuncin da kanka ka gani kai kanka gashi na karatu ba eh eh wa in masatar wahida ko da tsotsa ɗaya wala ya haru ma urdi ba da haule ne amma abin da aka sha bayan shekara biyu bayan ya ce yaro ya shekara biyu an gane to yanzu kuma dan ya sha a baya to wannan bai haramta shi illa ma qaruba minha ka shahari wa nahawu sai abin da ya kusa kamar ala misali shekara ba ta wuce ba sauran wata daya ko wata biyu shekara ta cika sai ya sha to har yanzu wannan abin ya haramta mana yana cikin wata na 23 sai ya tsotsa to har yanzu ya haramta shi kuma a nan ku gane ko da budurwa ce yarinya ba ta da aure ba kawai yaro na ku gane ta doke shi ta nugura shi nuna da ita ya ƙare eh a waga waga ba ai ba haka bane ba eh wacce hukuncin da ba wannan shi wani ba akwai abu ba ga ko tsohuwa ma ta yi da wannan ba yawwa idan aka cika aka tsotsa yaro ya cika sha kawai sai abin yanzu wani abu da min inda Allah subhanahu wataala da kawai da yake kirkiro abin yawwa ba a ci abu duwa wai babu akwai abu da ya ja kawai kenan kaga ba ta taba aure ba ba ta taba aihuwa ba amma ta samu da shi yanzu uwar shi sa'annan kuma yanzu inda za ta haifi 'ya'ya nan gaba to duk karnan shi ya karnan shi ne wannan to kaga sai a kiyaye karshe ko kaga in ba a kula ba sai a aikata ne su taso da wata yarinya kawai a yi mutuwar bala'in soyayya sai an zo irin na wannan in ya gani to Allah ya kaddara ba kaga a raye tana nan eh da mata na kaga da an kwaba eh eh aljahilce in an yi shi a jahilce to kuma rabana la tu'akhizna in nasina aw akhtana wanci yana akon kuskure ne ba sani ba ai a wancan satin mun yi darasi ala misali irin haka sai ya faru har ma suka aibu da ma'ayariyar ba ba mun darasi mutum ya aure yar uwar shi uwa ɗaya uba ɗaya ba amma akan kuskure bai sani ba irin ashe uban nan mai dan yawo mai yawon kasuwanci ya tan ya aure tan ya je aure ya zuba ya tan nan kawai suka haɗe a wani guri kawai suka yi aure sai bayan an yi kaza kaza aka zo aka gano a shi yarwar shi ce kuma ga su da yaya to wannan yayan halal ne ka fahimta amma daga nan da an gano yanzu kuma shikenan aure ya lalace zaman su ya lalace yanzu kuma ba matar shi ba yarwar shi kuma yaya kuma halal ne za su gane shi su gane ta to sai aka ce Allah kiyaye sai aka yi katari ma kuma an yi hukuncin li'ani yadda to kuma wannan ma kuma bai hana a yi hukuncin li'ani duk da kuma yarwar shi ce to kun wani abubuwa duk wallahi rashin karatu ne muna karatu da zan warware matsalolin a hankali wallahi wani abu ba da an je kuna ta kai da kawa ba a biya ba ku kashe kudin alheri da ku kashe kudin mota ku sha wahala ka zo a gaje da kuna ta yawo business ana ta ba ku wahala eh to Allah sa da asiri ba ta mu mun gane insha Allah eh eh yana so a wuri zaura ah to eh kafin ya aure kuma yanzu suke son yin aure kun ba mace daga yanzu ma'ana wani ne yake son bazawara kuma kafin a yi auren kuma suka yi abinda ba daidai ba suka sa- suka saba wa Allah kuna fahimta to yanzu ya batun auren su an fahimta shine tambayar a ya batun auren su a gaba Eh? ko shi ne yanzu auren a yaya yanzu kuma yake son ya aure ta shin ya halatta ya aure ta ko bai halatta ba kun fahimci wannan magana ita ce tambayar yawa to ya halatta ya aure ta amma yanzu me za a yi wala harim bi zinal halal mun karanta a baya zina bata hana halal kuna fahimta wannan sabon Allah da suka yi yanzu laifin su zunubin su yana nan da shi da ita sai sun koma ga Allah su tuba ga Allah Allah ya fi musu na biyu yanzu kuma sai ta yi istibra'i ba a daura aure haka nan a'a sai ta yi istibra'i ta zamna ta keɓance gidan uh, inda amintacce guri amintacce yar uwarta ko uwarta kowa ya ta zamna ta yi istibra'i jini biyu kuna fahimta bayan ta yi istibra'i yanzu kuma sai a tura ya je a dau- a nemi aurenta a daura musu aure kuna fahimta saboda haka wannan bai hana auren amma kuma laifinsu a gurin Allah yana nan kuma na biyu dalilin irin waɗannan abubuwa yanzu wannan abin da ya da ita kana fahimta shi ne kuma sai kawo musu shakku a wajen zamantakewa idan da ya fita sai ta dinga tsammanin abin da ya da ita kafin ya aure da ita wata ma in ya fita can zai yi kaga kenan an zai sai shiga shi sun ya mutum ya kame ya din da koyar da wannan abuwa ma'ana kun bar ba kan wani datti wani abu da zai zara amma aure yana nan bai hana aure bai hana ya aure ta amma sai ta istibrai shi ne biyu insha Allah an bauta da bai ya in kuma in ciki ya shiga wato ku baraka Allah fika wannan ka ƙara wannan yake tambaya in ciki bai shiga ba haka nan ba kenan in ciki bai shiga ba kenan jini bi zai in ciki kuma ya shiga to yanzu a bari sai ta aife abin da yake ciki kuma yi ta in ta aife da ran da ta aife sai a yi daura aure a ran da ma sai a daura aure musu aure kuma dan yana nan ɗanta ne ba dan shi da dan zake da dan zina ne to amma kuma yana nan a matsayin shi dan halal ne ba wani abu anan nan kenan yana na zasu ci gaba da kula da ɗansu sai dai kuma shi bai cikin magada yawwa insha Allah eh duka kware da wannan da ba shi yayi sanadiyar suwar shi ba dole ya kula da shi ba Allah ta kai wannan tafiyar ta tana da muhimmanci ba kware da yawa ana dauka aya ce a waye mutun yayi zina da mata sun aibu wai da zai dauka ko mata duka zan kwashi ah yau da ba kai kai sanadiyar shi ba sai da kawai ba abin bai cikin magadan gaba amma kulawa da shi haƙƙinka ne sai ka zo shi sai ka sababin zuwa cikin ya kenan dole ka kula da shi ka kula da kawun da sauransu irin waɗannan kuma kana da irin waɗannan Allah ya maka hore tun da wuri sai ka hudda shi ka mishi yawa tun da shi bai cikin waɗannan ba kaka bar shi kuma daga baya zo tashi a tutar bawo eh insha Allah Allah ya taimake mu yana da kyau ruwan tambaya akwai wasu tambayoyin ayi to mu ƙarasa ko ba a- a'a yanzu ma cikin iyalin zai shiga ma'ana dai yana cikin komi ɗan ne amma ba na shari'a ba ɗan shi ne ko ba na shari'a komi zai yi kawai ne bambanci shi in an tashi zai cikin magada kawai kenan komi za a iya yi hudda da shi ya kyautata masa yi komi da sauransu sai ɗan ƙwanshi ɗan ƙwanshi ne yadda ba zai aure wannan ma'aikata wannan ƴan ƙwanshi nan ba haka ƴaƴan duka ba zai aure su ba Hmm? Hmm. Hmm. Ba wani- haka ne ba insha Allah kenan kawai abu ga wannan amma duka ihsani da abin da ya dace duka zan gwada cikin nan duka dan uwan su ne da goni kawai me bambancin shari'a ya fito dawar shari'a kawai shine kuma shari'a ta haramta mu wannan wannan to eh bari mu karasa mun zo mu a karshen babu wa wakila ina ne muka wala yarma wato wala yuharrimu ma urji'a ba'da hawlaini muka ce abinda ya sha bayan shekara biyu to wannan bai haramtawa illa ma qaruba minha ka shaharin wa nahu wa qila shahrayn kamar wata guda wa nahu da makamantarsa wa qila shahrayn wasu kace wata biyu ma walau fusila qabla al-hawlaini fisalan istagana bihi bid'am lam yuharrim ma urja ba da zalika malamai suka ce inda za a yaye yaro kabla haulaini kafin shekara guda biyu fisalan yayewa istaga na fihi bi ta'am mana wanda ya wadatu da abinci lam yuharrim wanda suka ce wannan bai haramtawa ma urja ba da zalika abinda aka shayar da shi bayan wannan wa ya harimu bil wujuri wasu'ud amma idan aka ce ko da to yawwa wannan magana nan wa ya harimu bil wujuri wasu'ud ku diba ta da kyau ma'ana ko da alal misali yanzu ba ba shi aka yi ya tsotsa ba ba nonon ta nuna mushi ba ta tungura mushi a baki ya tsotsa ba a tatsowa ta yi ta tatso ta tatso ta sa a bibiron sai aka ba shi to har yanzu ma ya haramta cikin bibiro to gane ko kuma a eh har yanzu ba barakan lahu har yanzu hukunci na da yawan ba ko da gurin ausu'un ko kuma bubutu aka yi masa irin abin da ake dure da ake ma yaro a to yanzu ba ma ki bai da lafiya ne kenan bai iya cin abinci aka ce to sai nono waye wanda sai ko wata mata tana sharo aka ce matso kawai ta tatso ta tatso ta tatso nono to aka bace a dora mishi har yanzu ya zama danta ba wai sai ya kama watar ba ya tsotsa ba yauwa kun ga wannan gurin yana da muhimmanci wa alaikum salam eh eh eh wa shi shi ne ai da mun shi za mu ka ƙara jaddada ba kuma ga hujja shi yasa muka ce ku ƙara jaddada ku rike kenan da abin da ku da a ilmanci za ku faɗa ba wannan ba a a ga inda ke malamai shi yasa ya na ƙara mutum ce ku ga waya harum bil wujur wasu udin nan duk ɗaya ne ma'ana ala misali an bulbulo wata mata ta bulbulo nonon ta ta ba ɗanta ne abin ta kama wata ta ajiye in ya shi nonon a kawai shi kenan sai wani ɗan ɗan jariri shi ma ga wannan ɗan jariri kawai yanzu da ya gabi biro kawai sai doka kwatkwar da shi ke na an kare shi da hukunta eh to kaje ka warware eh eh eh eh eh to da eh eh eh to yanzu ya dan danku ne wannan kuma da ku shi bar mu karasa bar ku shi wani hukuncin yawa kuma shi ma ka hukuncin ka wa man arda atsabiyan yanzu duk matar da ta shayar da yaro karami fa banatu tilkal mar'ati ‘ya'yan wannan ‘ya'ya mata na wannan matar, wa banatu fahaliha da ‘ya'ya mata na mijinta, ku diba da kyau, ku gani, wa banatu tilkar mar'ati ‘ya'ya mata na wannan matar, wa banatu fahaliha da ‘ya'ya mata na mijinta, fahaliha mijinta. Mata kaddama au mata akara wanda suka gabata da wanda suka kita, ikhwatul lahu ‘yan uwan shi ne sun zama ‘yan uwan shi. wali a fihi nikahu banatiha amma ƴan uwan shi za su iya auren ƴaƴanta amma shi dai an kare shi yanzu dan gida ne gaba ki da shi an kare yadda ƴaƴanta za su shiga gurinta shi ma haka zai shiga gurinta kun ga daɗin karatu to wannan abin da shaidan ya hana mu ko mu dan zauna ko ga dukkan awa guda ne mun ƙara kanmu gaba ki da dani da ku duka mun karu Allah ba mu iko amfana da abu da kai da ba da muka tade da Allah da rabu cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje nota wa subhanakallahu bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da ake yi hukuncin kusa a kusa suke